الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى والتزام آداب شريعته وأداء جميع الحقوق التي علمنا ومن هذه الحقوق حق الطريق فما هي آداب الطريق وحقوقه عباد الله ثبت مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات سد للذريعة إلى المحرم فتركه أولى وأبعد عن الشر لكن إذا كان ولا بد فالواجب إعطاء الطريق حقه وهي من حيث التفصيل كالتالي أولا غض البصر لأن الطرق تسلكها نساء لحاجتهن وقد تفتح أبواب بيوت أو نوافذها فيكشفها الجالس في الطريق فوجب عليه أن يصرف بصره ولا يطلقه في حريم الناس وبيوتهم وعوراتهم وغض البصر أيها المؤمنون مأمور به في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم والعبد مسؤول يوم القيامة عما أبصر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ثانيا كف الأذى وهي كلمة جامعة تتناول كل أذى بالقول أو الفعل أو الإشارة أو النظر قال الرسول صلى الله عليه وسلم من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم وقال الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا معاشر المؤمنين ويدخل في كف الأذى إزالة الأذى عن الطريق بل إن ذلك من الإيمان قال عليه السلام الإيمان بدع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة العذى عن الطريق وهو من الصدقات وبسببه أدخل الله رجلا الجنة كما أخبر بذلك عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ثانيا رد السلام فرد السلام واجب باتفاق العلماء لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا بل هو من حق المسلم على أخيه المسلم رابعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا أصل في مجتمعات المسلمين قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم فما دام الإنسان عباد الله فما دام الإنسان عباد الله يجلس في الطريق الطريق فقد تحمل مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل ما يشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أيها المسلمون إن هذه ليست هي كل الحقوق بل هناك غيرها وردت في بعض الروايات وقد جمعها الإمام النووي رحمه الله في أربعة أبيات مجموعها أربعة عشر حقا فقال جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا أفش السلام وأحسن في الكلام وشم تعاطشا وسلاما زاد إحسانا في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث لهفانا وارشد سبيلا واهد حيرانا بالعرف مر وانه عن منكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا فيا أيها المؤمنون كان حبيبنا المصطفى وقدوتنا صلى الله عليه وسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وكل ذلكم عباد الله تأكيد لهذا المفهوم وتحقيق لهذا وتحقيق لهذا المرام وأخيرا تذكروا معاشر المؤمنين وصية الله تعالى إليكم على لسان لقمان الحكيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغدد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير نسأل الله تعالى أن يرزقنا العمل بتعاليم شريعتنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd uwa masu girma ina ma kaina da gaba ɗayan mu wasiya da jin tsoron Allah madaukakin sarki da kokarin ladabtuwa da ladubban da shari'ar musulunci ta koyar da mu da kokarin biyan haƙoƙin da Allah madaukakin sarki ya sanar da mu wanda yana ɗaya daga cikin haƙoƙi masu mahimmanci da addini ya karantar da mu shine haƙƙin hanya haƙƙin hanya menene haƙƙin hanya wani ladabi ne musulunci ya karantar da mu ga wanda yake zamne akan hanya ya ladabtu da shi na so in yi wannan maudu'in ne domin wannan yana ɗaya daga cikin lokutan da mutane suke yawaita zama akan hanya musamman 'yan uwanmu matasa domin ana cikin lokaci na bakan lokaci na hutu ya zo a hadisi maza Allah sallallahu Alaihi wasallam wataran ya isko sahabbai a zamne a kan hanya suna hira sai maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce musu iyakun waljulu safi turukat ina muku kashedi da zama a kan hanya in suka ce ya rasulallah ba mu da wurare wanda muke zama mu haɗu a gaba ɗayan mu samu mu yi hira in ba wa'annan wuraren ba hanyoyi sai maza Allah ya ce fa'in abaitun illal majalisa illal majalisa fa'atu tariqa haqqahu idan kun ki dole sai kun zamna kun ce ba ku da wurin da za ku yi hira sai akan hanyar to ku ba hanya haƙƙinta sai suka tambayi manzon Allah to menene haƙƙin hanya sai manzon Allah ya ce musu na farko ghaddul basar rintse gani wa kafful adha da kuma me yake da suna kamewa daga cutarwa wa raddu salam da mayar da sallama wal amru bil ma'ruf da umurni da kyaukyawa wan nahyu anil munkar da hani da mummuna maza Allah yake musu wannan sune haƙoƙin hanya in uwa masu girma idan muka lura a wannan hadisin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana zama akan hanya ne saddan lidhari'a dan saboda ya tare muna hanya ta fadawa a cikin haramun domin tabbas hanya wuri ne wanda yake mutane suna tarayya a ciki mutunan kwarai da mutunan banza yana wucewa mata da maza suna wucewa tabbas ko idan ana zamne a kai to za a iya fadawa a cikin sabon Allah in ma ta gigara ko ta kallo ko na abin da ya kama da haka to shi yasa manzon Allah ya hana zama akan hanya amma sai yace idan kun ce sai kun zamna ba makawa ba ku da wurin zama sai nan to maza Allah ya ce ba matsala ku zamna amma da sharaɗi ku ba hanya haƙƙinta daga cikin abin lura a wannan hadisin shine wai manzon Allah maza ne ya hana zama akan hanya kinan idan mata ne famin babi aula su yi dacewa a ce hanin ya tsananta akan su domin su Allah ya umarce su wa karna fi buyutikunna ku zamna a gidajenku amma sai dai abun haushi abun al'ajabi abun allah wadai wai yanzu kamar yadda maza suke zama a fada wai su ma mata suna zama a fada ba tallar komi take ba amma za ta zamna a cikin masu talla ana kallon mutane ana hira ana gigara ba ta saye ba ta sayarwa ko kuma idan ba ta yi wannan ba gurin ta kullum a je wajen biki idan an je wajen biki ga wurin zama a cikin gida amma sai a komo bakin titi ana zamne ana shan biki ana hira ana kallon maza suna wucewa wannan tabbas idan mace ta siffantu da wannan za ta kasance daga cikin mafi sharrin mata domin duk mace da take wannan ba ta da kumya mace da kuma ba ta da kumya tabbas babu alkhairi a tare da ita idan maza manzon Allah ya hana su kinan ina ga ku mata da haka duk mace da take tsoron Allah duk namijin da yake kokarin kare matansa daga wuta to tabbas yayi kokarin hana su zama akan hanya domin sharri ne sharri mai girma yan uwa masu girma idan muka zo faɗaɗa wannan bayanin haƙoƙin guda biyar da manzon Allah ya zano na farko shine manzon Allah ya ce rintse gani rintse gani umarni ne daga Allah maɗaukakin sarki a ayar da muka karanta Allah yake cewa wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim kace ma mutane mumunai maza da mata domin a ayat ta gaba Allah ya keɓance mata su ma su runtse ganinsu kada su saki ganinsu duk inda ya hwada za su kalla an yi ɗaya daga cikin magabata ya zo a wata fada ziyara da ya zo sai ya zamna ya ba hanya baya yana zamna ana hira ana hira har sai da ya lokacin tashin sai ya yi bai waiwaya daga inda yake zamna ba zai tashi sai wani ɗaya daga cikin abokai ya ce masa malam tun da ka zo wurin gani ina gani baka waiwaya ba lahiya sai ce abin da ya kawo ni shi na yi ya ce wannan idanun da kake gani allah ya yi muna su ne don mu sanya su a hanyar da ya umurce mu idan muka sanya su a hanyar da ya hana mu to tabbas za su kasance asara a gare mu a ranar tashin alkiyama kuma za su yi shaida a kan mu domin allah yake cewa yau mata shahadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula gani da ji da kallo dukkan su Allah madaukakin sarki zai yi tambaya akan su a ina aka sanya su dan haka mu kula da ganin mu idan muna akan hanyoyi abu na biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zano shine kafful adha kamewa daga cutarwa a hadisi mai ban tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man adhal muslimina fi turqihim wajabat alaihi la'natuhum duk wanda ya cutar da musulmi akan hanyar su to la'antar su ta tabbata a kansa ma'ana waɗanda suke hiddo gota akan hanya waɗanda suke ramu na salanga akan hanya ba sa rihewa waɗanda suke zubda ruwa na dauda da dago-dago na abinci da sauransu akan hanya wannan hadisin ya hau akan ku duk wanda ya biyu ya ji wannan warin ko kuma ya taka wannan ruwan ko wannan ruwan suka balso masa dalilin wannan in yayi addu'a akan ku za ta hau akan ku in ma shi bai addu'a akan ku mala'iku za su ce Allah ya tsine muku albarka don kun cuta wa mutumin kirki akan hanyarsa don haka mu kiyaye yan uwa hanya ta kowa ce don haka bai kamata ba a ce kowa zai yi abin da yake so domin haƙƙin kowa ne wanzu Allah ce duk wanda ya cutar da musulmai akan hanyar su to la'antarsa za ta tabbata a kansu yana daga cikin kamewa daga cutar da mutane akan hanya shine kokarin ɗauke wani abu mai cutarwa akan hanya a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari wani mutum ne ya biyo akan hanya sai ya ga wani icce wata ƙaya ta yo ƙasa wadda duk wanda ya wuce sai ya duka akwai wani ma sai ta karce sa sannan ya lura da ita mutane suna wuciya suna barin wannan kayar suna wuciya suna barin wannan kayar wannan mutumin yana zuwa ya sare wannan iccen wanda wannan reshen wanda yake kai ga mutane na cutar da su manzo Allah ya ce dalilin wannan Allah ya sanya sa aljanna kuma tahiya ta aljanna na ganshi yana yawo a cikin aljanna ma'ana ruhin sa yana yawo a cikin aljanna ashe sai nuna cewa kokarin dauke kokarin kawar da abin da yake cutar da al'umma akan hanya babban aiki ne kai bari ma dai yana daga cikin imani manzo Allah hadisin da muka karanta yake cewa al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba imani ya kai gaba 60 da yan kai sai manzo Allah ce fa adnaha imatatul adha an tariq mafi karancin sa shine kawar da abin cutarwa akan hanya yana daga cikin kawar da abin cutarwa akan hanya kai mai gida a bakin kohar karuwa suna kwantawa a lokacin damuna motoci ba sa iya bi mutane suna cutuwa yi kokari sau me yake da suna kasar da zaka cika wannan ramen idan kai haka duk wanda ya biya akan wannan hanyar zaka samu lada ga ayyukan alkhairi amma mutane suna nisanta abinda kuma in kai kai ma zaka amfana wasu su amfana amma tare da wannan sai mu yi keta sai mutum ya tare hanyarsa don saboda kada mutane su wuce musan da cewa wannan cutarwa ne duk wanda ya cutar da mutane akan hanyar suku Allah maɗaukakin sarki ce la'antar su za ta tabbata a kansa da haka duk mutunan kirki wanda ya damu da lahidarsa wanda ya san da cewa la'antar mutane tabbas tana kamuwa domin manzo Allah ya ce addu'ar wanda aka zalunta ba ta da shakamaki ka san da cewa duk wanda ka tare ma hanya dalilin wannan to Allah maɗaukakin sarki zai karɓi addu'arsa idan yayi mu kiyaye ƴan uwa a lokacin damuna muna fama da wannan matsalolin sosai mu kyautata idan muka kyautata mu ma Allah zai kyautata muna abu na uku da manzan Allah ya faɗi shi ne raddus salam mayar da sallama shi mayar da sallama gaba ɗayan malumai sun tahi akan cewa dole ne mayar da sallama dole ne yin sallaman ne ba dole ba amma mayar da ita dole ne dalilin faɗin Allah maɗaukakin sarki wa idha huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan aka yi muku sallama to kuma yadda mafi alkhairin ta shi ake so idan ba ku iya wato kuma yadda yadda aka muku dole ne umarni ne wal amru yaqtadi al wujub kama thabata inda al usuliyin idan Allah ya ce ai abu to dole ne sai an yi kai bari ma dai mayar da sallama haƙi ne daga cikin haƙoƙin musulmai idan musulmi ya maka sallama ko da kana gaba da shi dole ka mayar masa kai ba ma musulmi ba ko kahuri manzo Allah ya umarce mu in ya muna sallama mu mayar masa da sallama ina to ga wanda yake musulmi kenan daga cikin haƙƙin hanya ku kula duk wanda zai wuce muku sallama ko amsa kada wasanni ko hira su ɗauke muku da hankali idan kuka yi haka kun zubar da ɗaya daga cikin haƙƙoƙi na zama akan hanya yan uwa masu girma haƙƙi na hudu shine manzo Allah ya ce al'amru bil ma'ruf umurni da kyaukyawa umurni da kyaukyawa kuna zamna a cikin fada lokacin sallah yayi kuna hira sai ka ce jama'a ku tashi mu je mu yi sallah ana zamna a cikin fada wani ya ɗauko gigarar wani sai ka ce wani ka ji tsoron Allah bai kamata ku yi kaza ba wani yana zagi ka ji tsoron Allah wani bai kamata kai wannan ba malamai suka ce duk wanda ya zamna akan hanya to ya zama dole a kansa in ya ga abun da ake yi na alkhairi in ya ga abun alkhairi ya yi umarni in ya ga ana sharri ya hana wannan dole ne in kana akan hanya dole sai ka lazimtu da wannan kuma shi hani akan mummuna mataki guda uku ne a hadisin da muka karanta manzo Allah yace idan mutum ya ga abun ki sabo ana yi na farko ya hana da hannunsa bai iyawa da hannunsa ya hana da bakin sa yayi wa'azi bai iya yin wa'azi to manzo Allah yace ya ji haushi akan zuciyarsa manzo Allah yace walaysa min wara'i dhalik walaysa wara'a dhalika min al-iman habbata khardalin a bayan wannan abubuwan guda uku babu imani a bayansa idan har zaka ga ana sabo akan hanya baka hana da hannu ba baka ji baka hana da baki ba baka ji haushi a cikin zuciyarka ba to ka san da cewa kana cin haƙƙin hanya zaman da kake kana a cikin haɗari dole ne kenan mu lizamtu da wannan mu san da cewa umunni da kyaukyawa da hani da mummuna dalilin sa Allah madaukakin sarki ya yabi wannan al'ummar tamu ta musulmai yan uwa masu girma wannan su ne abubuwa guda biyar da manzon Allah ya zano a cikin wannan hadisin amma sai dai malumai suke cewa wannan hadisin manzon Allah ya zano mafi mahimmancin su ne ba su kadai bane al-Imam an-Nawawi ya tattara su a cikin wani baiti nasa da muka karanta kusan haƙi guda goma sha hudu amma wa'annan guda biyar kin da aka zano su ne resumen su ne takaitawar su daga cikin wa'anda ba a zano ba a cikin wannan hadisin shine akwai faɗin magana mai kyau ga mutane akwai ambaton Allah a bisa kan wannan hanyar yana daga ciki wani mutum ya zo yana neman wani wuri ya tambayi ku gaya masa idan kuna zamne a fada duk wanda ya zo ya tambayi ku ina ne wuri kaza to haƙƙin hanya ne ku gaya masa ga wurin can kada ku ce mun gaji mu duk wanda ya zo sai ya tambayi mu to waye ce ku zamna dole sai kun biya wannan haƙƙin duk wanda ya tambayi ku ina ne wuri kaza haƙƙin sa ne haƙƙin hanya ne ku ce masa ga wuri wuri ga inda yake kaza matukar dai kun san wurin daga ciki shine kuna zamne kuka ga wani shine ake cewa ighathatul malhuf taimaka ma wanda ya kasa wani lattizo ko wani mutum ko wani yaro yana dauke da wasu kaya sun masa nauyi ya kasa daukar su ko ya kasa azawa wani daga cikin wanda suke akan hanya su dauka su aza masa ko kuma su taimaka masa wannan suna daga cikin haƙoƙi mafi mahimmanci na hanya wanda dukkanin wanda ya lazumtu da wannan haƙoƙin to tabbas zamansa akan hanya ba zai zamanto haramun ba balma dai zai zamanto ibada in Allah ya so kishiyar haka ko zai sa mutum ya kasance a cikin hatsari in uwa masu girma da ƙarshe ina liƙewa da wasiyar Allah maɗaukakin sarki zuwa ga gare mu gaba ɗaya ta halshen lukmanul hakim yake cewa wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha kada ka rika daga ma mutane kai kada ka rika tahiya da takama akan hanya a can gaba ce waqsid fi mashika idan kana tahiya kai tahiya madaidaiciya ba tare da sauri sauri na hutar hankali ba ba tare da kuma kayi tahiyar hanwainiya ba don wanda yake bayan ka kada ka takura masa ka yi tahiya ta kankan da kai ba tahiya ta takama ba maza Allah ya ba mu labarin wani mutum yana cikin tahiya yana takama yana rangwadi akan hanya na nuna isa kai tsaye Allah maɗaukakin sarki ya umurci ƙasa ta haɗiye sa dalilin wannan girman kai da yake akan hanya daga cikin girman kai daga cikin kuskure akan hanya kana tahiya akan abun hawa ka biyo da gudu ga ruwa a kwance akan hanya ka baltsa ma mutane ka bata su ko kuma ka biyo ka baɗe su da ƙura dukkanin wannan yana daga yana daga cikin zalunci yana ɗaya daga cikin cin amanar hanya da cin amanar mutanen da suke akan hanya Allah ya ce waqsid fi mashika waghdud min sautik sannan kuma idan kana akan hanya kana magana ka sausauta muryar ka kada ka ɗaukaka murya ka takura ma wanda suke akan hanya wannan fa daga alkur'ani ne wancan da muka faɗi gaba ɗayan su daga hadisi ne ina ga to kenan wanda za su sa radiyo ko kuma za su kunna mota ƙara da sauti sautin in ma ya kasance na music ne ko ya kasance na abin da ya kama da haka Allah ya ce hira ma za ka yi ka sausauta muryarka akan hanya don kaka takura ma wasu yan uwa masu girma mu yi kokari mu dabtu da wannan ladubban shi zai sa mu sabke nauyin da yake akan mu na yan uwan mu mu san da cewa mafi girman laihi wanda Allah baya yahe sa bayan shirka kai ko shirka ma Allah yana yahe ma mutum in dai bai mutu ba to shi laihi mafi hatsari wanda ko ka mutu ko baka mutu ba Allah baya yahe maka shi shine haƙƙin da yake tsakaninka da al'umma malumai suke cewa huququllahi mabniyatun 'ala al-musamaha wa huququl ibadi mabniyatun 'ala al-mushaha haƙƙin da yake tsakaninka da Allah Allah yana iya yahe maka shi amma haƙƙin da yake tsakaninka da mutane Allah yana rewarsa baya yahe sa don haka idan zunubin da kake tsakaninka da Allah bai kai ka a wuta ba cin haƙƙin da kake na mutane zai iya kai ka a wuta ya Allah ka kare mu ka ba mu ikon sabke wannan nauyin da yake akan mu na haƙƙi na hanya ka ba mu ikon nisantar cuta ma ƴan uwanmu musulmai da ma wanda ba musulmai ba اللهم أعنا على الثبات في على دينك اللهم أعنا على الثبات اللهم أعنا على التزام قوائد الطريق يا رب العالمين اللهم أعنا على إعطاء الطريق حقه يا رب العالمين اللهم أعنا على إعطاء الطريق حقه يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار اقض لنا حوائجنا وحوائج جميع المسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم أصلح بين نيجر وبين اللهم أصلح بين نيجر وبينن اللهم أصلح بين نيجر وبينن يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء نيجر اللهم عليك بأعداء نيجر اللهم وفق أمراءنا لما تحب وترضى اللهم وفق أمراءنا لما تحب وترضى اللهم وفق أمراءنا لما تحب وترضى يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار إنك تعلم حوائج كل منا فاقض كل منا منا حوائجه يا كريم فاقض كل منا حوائجه يا مجيب الدعوات فاقض كل منا حوائجه يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين